wannan bayani akan sunnoni na taimama bayani akan sunnoni na taimama wa sunna tajdidu sa'id lil yadayn tartibuhu mashuhuma lil mirfaqayn nudiba bismillahi an yuqaddima yumnahu waz-zahira wal muqaddama ناكره مثل الوروء ومعه وجود ما قبل الصلاة في ساعة ولا يصلى ولا يصلى بتيمم فرد فران والثاني إذا سلي فسد وبتيمم الفريرة تهل نوافل ومصحف إن تتسل وبتيمم كنفل جاز ما ذكر إلا الفر مما كو إلا الفر مما قدم وقدر ما يجف العراء أبدلا وهد بالمؤكبات مثلا ومن تيمم لكالجنابة فواجب تأسيسها بنية amma nan a iya yin fakki ma a ce wa man tayamma malikal janabati fa wajibun tasisu ha bi niyyati shi ma dai awan ba zai baci ba eh wa man tayam mutafilu mamalikal fa alafin janabati mutafilu fa wajibun mutafilun takhasisu ha mustafilun bi niyyati mutafilu to wal sunna tajdidu sa'idi an sunanta sabunta waje liliyadayin don shafar hannaye idan ya saba ƙasa saɓi na farko ya shafi fuska to an sunanta idan zai shafi hannayensa ya sake sabin ƙasar wannan taɓa ƙasa na biyu sunna ne shine zancen da ya fi shura shi yasa idan ma ya bari taimamarsa ta inganta idan ma ya bari taimamarsa ta ta ta inganta ta yi wani ya ce yo ai shafan nan kuma shafan hannun nan zuwa ko ai Allah wajibi ne kaga aka ce kuma sabin kasan da za a yi dan a yi shi sunna ne a sunna zai yi wajen wajibi saboda amsar da za a bayar a nan shine yo ai sabin kasan da ya tun farko yana nan yanzu wannan da zai kamar zarar tajjidi ne kamar wanda yake yana da alwala ne sallah ta zo aka ce an so ya sabunta musamman in yayi sallah da waccan amma ba wai ba alwala bane shi yasa shi ma wannan sabon kasan da ya na farko yana nan tartibuhu haka nan kuma sunna alwala am sunna taimama sunna ta biyu a taimama shine jeranta taimama wato ya fara shafar fuska kafin ya shafi hannaye idan ya fara shafar hannayen kafin ya shafi fuska to in ya shafi fuska sai ya sake shafar hannayen in kuma bai sake ba har yi sallah to sallah ta isa amma ana bukatar idan wannan taimama tana nan zai wata nafila da ita to ya sake shafar hannayen nasa haka alkali iyar ya abata mai ashfa masuhuma sunna ta uku daga sunnonin alwala shine shafar hannaye da mirfaqayyin zuwa kusassarin hannu sunna ta uku daga sunnonin taimama shine shafar hannaye har zuwa gwiwa hannu a shafa zuwa ku'u wannan wajibi ne ba a samu sabani ba ma akan zama wasa wajibi duk malamai sun gama akan cewa wajibi an gama akan cewa wajibi ne amma daga ko zuwa mafaki shine cewa abin da ya fi shuhura to sunna ne amma akwai wanda suka ce ai wajibi ne kamar wani malami a cikin malaman malikawa da sadi ya ce ai shafan nan ba wajiba ce amma dai kauli ne rarrauna wanda yake ya ce mama bai shafa daga ko'insa zuwa mafaki ba to sai sace sallah a wakaci mutane sabanin wanda shi sabon kasa ɗaya ya shafi fuska shafi hannaye to wannan ba so ma sai ya sake ba akwai shi a nan ahalari ya faɗi sunnoni guda uku ne amma aka ce akwai sunna ta hudu wadda ita ce idan ya taba kasan nan yana dagowa ya shafi fuska idan ya shafi wani abu da hannayen nasu kafin ya shafi fuska wannan bai hana shafa fuskar ta ba ko ya shafi wani abu da hannayen nasa kafin ya shafi hannayensa ya taɓo a maimakon ya shafi fuskar sai ya haka ba sannan sannan kuma ya haka to shi ma shafatarsa ta yi amma ya bar sunna ya bar abin da yake sunna amma dai shafatarsa ta yi taimama tasa ta yi sai kuma wato kamar wanda ya taimama a wajen da yake bawali ya taɓa fa to aka ce sai ya sake sallah a wakaci laruri zai sake sallah masu wakaci laruri bai fita ba amma wakaci laruri ya fita to ba a cewa sai ya sake sallah to a wannan sunnonin taimama kenan wanda shi malam ya kawo hudu akam guda uku aka kara masa ɗaya suka zama hudu sai kuma mandubai na taimama wanda guda hudu nudiba bismillah mustahabi na farko an so wanda zai ce mama ya bismillah ya fara da bismillah ya bismillah yayin da zai fara ce mamar mustahabi ne an yi kaddima yumna mustahabi na biyu ya fara shafar damansa kafin ya shafi hagu wa zahira mustahabi na uku ya shafi bayan hannunsa nan kenan kafin ya shafi cikin nan kenan ya fara shafan nan sannan ya shafi nan wal muqaddama ya fara shafar wato saman kafin ya shafi ƙasan nan ya tawo haka sannan ya dawo wajen nan ko ya shafi haka wannan su ne musabai guda hudu na taimama na ruhun sai kuma bayani akan abin da yake warware taimama abin da ke ɓata taimama abin da ke warware taimama misulu kamar abin da ke warware alwala ne ma'ana da abin da yake warware alwala to ya warware taimama me warware alwala da abin da ya warware alwala ya warware taimama wa ma'a wujudu ma tare da shi akwai samun ruwa idan ya samu ruwa wanda ya taimama don rashin ruwa ya samu ruwa kabla salat kafin ya salla fi su'a gashi yana da dama akwai ruwa lokaci yana da ikon amfani da ruwan ruwan nan taimama tasa ta ɓaci a sannan taimama tasa ta ɓaci to wala yi salla bi tayammumin farad ba a yin sallah da taimama wadda take guda ɗaya farani a ce za a sallaci farilla biyu kowace sallah sai an mata tasa taimama kenan ko da yake akwai waya daga imam malik cewa idan sallar ramawa za a yi to a iya yin taimama ɗaya a yi ruwa da mai misala ya faɗa amma dai al'akulli halin ba ita ce mai shura a masaba ba kawalin da yake mai shura a masaba shine wanda aka faɗa cewa sallah ta farilla guda biyu ba a yin da taimama ɗaya malam asbagu shine yace a idan sallolin na farilla sun haɗa lokaci to a iya yin guda biyu da taimama ɗaya kamar azhar da la'asar ya iya haɗawa ya musu taimama ɗaya yace in yesu da taimama ɗaya ta bin ta inganta illa iyaka an so ya sake ta wa bi tayammumil farirati tahillu nawafil salloli na nafila suna halatta da taimama farilla wasani to idan salla fasal na biyu farilla ta biyu da aka sallace ta ta ɓaci mutum ya taimama ya sallafa farilla biyu to ta farkon ta inganta amma ta bin ta ɓaci wani taimama farirati ta hilna wa filo a sallaci na filfili yana halatta da taimama farilla ko da ko mazaunin gida ne lafiyayye ya ce mamalin ya farilla to ya iya nafila inda ake cewa mazaunin gida lafiyayye baya ce mamadan sallar nafila inda yake ya ce mamadan sallar nafila kai tsaye amma in yayi ne bayan farilla wannan ya halatta ba laifi a sallar wato wannan nawafilin ya sarrafa a wato ko da yake ba la'an sarifu ne saboda larura an ce irin wannan a sarrafa shi yana da yawa inda wani malami ke cewa sarfu fil jami'a ta kafira hatta da hatta da aqawmun bihi tahyira wa sarfu fil jami'a ta kafira sigatu muntahal jumu'i a sarrafa ta haka yana yawan zuwa a zancen larabawa hatta da aqawmun bihi tahyira har an samu wasu malamai ma da suka ce ai ma daman an ba da zaɓi ka iya sarrafawa ka iya barin sarrafawa wa musafir ko da ba a waka ba ma kenan ko da ma ba a waka ba kenan wa musafir hakanan ya halatta wanda ya taimama don sallar farilla bayan ya sallar farilla ya ɗau ƙur'ani da wannan taimama tasa in tattasir amma sharaɗi ya zama ta sadu wannan da ya sallar farillar sai ta shi na filin ko da ya sallar farillar sai ya ɗau ƙur'ani banda inda ya sallar farillar ya zamansa sai daga baya ya ce zai na fila banda wannan banda wannan to kuma ba wai sharaɗi sanda zai ce maka farillar sai ya yi niyyar cewa to in ya yi sallar farillar zai na fila ba ko da dai wannan niyyar ba yana da dama ya yi nafila ba sharaɗi ba ne sanda zai sallata farillar sai ya yi niyyar cewa in ya yi farillar sanda ya ce ba ta farillar sai ya niyyar cewa in ya farillar nan zai ɗau ƙur'ani a ko da ba a samu wannan niyyar ba ya iya ɗaukan ƙur'ani wa bi ta yammu ka nafalin jaza ma zikira abin da aka ambata yana halatta da taimama don sallar nafila wanda ya sallar nafila ya iya yin wata nafila ya sallar nafila da taimama to ya iya sallar wata nafila ko ya dau qur'ani ko ya dawafi ko ya karatu qur'ani illa fara abin da bai da dama ya shine sallar farilla ya taimama don nafila inda aka ce ya iya taimama don nafila to ba ya cewa ya farilla da wannan ba mimma qaddima duk sauran abin da aka faɗa a baya ya iya yi da taimaman nafila da nan wa ƙadaru ma ya jefu la'ara abdala wannan wajen ƙari dai ko na shi ne wajen nan sai dai abdullahi a kan asalin ne littafi na shi ne littafin la'ala bai tsaya wannan bayanin ba ya ce an faɗa cewa sharaɗi fa inda aka ce wanda ya taimama ta farilla ya iya yin nafila in ya zamo ya sadu to ya saduwar take shine ya ce kar ya zamo a samu bambancin bambancin da zai kai da a ce alwalaye alwalar za ta bushe daga sanda ya gama farilla kafin yi nafila a ce idan da alwalaye alwalar za ta bushe shi yasa a nan ma wato kalmuwa ce gwargwadon yadda gabasa za ta bushe to ya ɓata taimama in yi sallar farilla bai tashi ya zo da nafila ba aka samu jinkiri yadda idan da alwala ya isa a ce alwalar ta bushe danshin jikinsa ya bushe to wannan bai da damar ya tashi ya nafila da taimaman nan da ya dan sallar farilla amma idan bai kai haka ba to ya iya tashi to wa hudda bil mu'aqqabat an yi tahdidin tsawon da cewa a ce ya kawo mu'aqqabatu da ake zuwa da su bayan sallah ya tarbi 30 ayatul kursi ya tarbi 33 tamidi 33 takabiri 33 to in ya tsaya wannan in ya tsaya yin wannan kafin ya ce mama to bai da damar ya ce mama da wannan nafila bai da damar ya ce mama ga wannan nafila bai da damar ka yi wannan nafila da wannan taimama bai da damar yi wannan yi nafila da wannan taimama a yawwa sai dai gabatar da nafilar kafin yi mu'aqqabatu sai dai gabatar da nafilar ka yi mu'aqqabatu wani shi mai wannan waƙen ne na adali akwai wani malami sharif himallahi da yake an tambaye shi fatoyi da yawa ya ba da amsa ya littafi akan wannan nawazir nasa to shi wannan malamin da ya waƙe waɗannan ma amsoshin ya waƙe su a cikin waƙe wanda yawa wannan amsoshin da shi sharif himallahi ya bayar yake cewa wa in turid haddan lidulinin ta ma aw kalamin yubdilu tayammuma فكل الروء في الموالاة كما بذاك نجل هكن قد حكما وقيل لا حد بغير العرف وما تراه الناس طولا يكفي وقال بابا هد بالمؤقبات عن به التسبيح بعد الصلوات وان تريد حدا ان كان son ka san iyaka da dole da tsawo in ta ma da ya danganta wanda aka ce wanda ya ce ma ya farilla in an samu wannan tsawon bayan da ya gama farillar to bai da dama ya ce zai tashi na fula da wannan taimamar auli kalamin ko zancen da yubdil taimama zai iya ɓata taimama fakaru ru'i to kama alwala ne fil muwalati dangane da muwalati shine cewa kan gabar da ya wanke a ƙarshe a ce ta rushe kama da zaka rajilu hakamin kal hakama kamar da ibnu abdul hakami yayi hukunci da haka wakila amma wasu malaman suka ce la hadda da gairil urfi irin wannan ba magana ba ce ta iyakance kai tsaye a ce ko ina haka abin yake za a koma ga al'adar mutane ne abinda aka ga cewa tsawo ne to ya zama tsawo abinda mutane suke gani ba tsawo bane to wannan ba tsawo bane wa ma tarawun nasu dulan ya kafi abinda mutane suke gani tsawai tsawo to ya wadatar amma wani Allah mutanen ba irin mu ba ko saboda sun zamo kamar ba mu da tsari guri da yawa inda yake za a ɗauka tsawon ne sai a ɗauka ma'aiko ko ba tsawon mani ne wa ƙala baba ibnu baba kuwa ahmad baba ya ce hudda bil mu'aqqabat a a tadirin shine gwargwadon yadda za a karanta tasbihi da abin da ke bin sa bayan salloli a nufi tasbiha ba da salawa ina nufin tasbihin da ake bayan salloli a ba shi ba ya riga na nesa shi wannan dubu da wani abu aka yi shi dubu da kaɗan ma yi wa fadi kakan ma mai tazilin wato kibadun muzahab na tarihin nasara shi almajiran almajiransa ba su ne malaman su shehu usman ya riga wancan ke ya riga ya riga ne da lafi wuri da ko to shi ba a mutumin murtaniya ne bare mutumin wannan ma ya tun bukku shi ne minetar gore da mutumin murtaniya ne ko shi ko wannan ma malamin ainihin mutu ne lafin mutu ne ya yi dora akan motarsa ya yi ɗora kan mutu sauko. Wa man ta mama likal da na bati wanda ya taimama ga kamar da na ba wanda zai taimama saboda bai samu ruwa ba da zai wanka daga janaba ko ko dan bai da lafiya. Hakanan mace wadda za ta yi taimama don ɗaukewar jinin hara saboda ba ta da ikon amfani da ruwa ko ba ruwa ko ɗaukewar jinin bege. fawajibin tasisuha bi niyyati wajibi ne keɓance ta da niyya sai ya yi niyya cewa zai ta miman nan don halatta kari babba ba kari karami ba to a nan mai sharhin ya kawo wasu kare-kare ya ce tambihan ga su faɗakarwa guda biyu man alima anna zawjatahu la taktasilu min al-janaba mutumin da ya san cewa matarsa ba ta wanka daga janaba to akwai zantuttuka ga malami ko wanda suka ce gaba daya bai halatta ba ma ya faru da ita balle har ta janaba ta zo ba ta sallah ko ta sallah da janaba sai ya bar saduwar da ita amma fal mashhuru abin da yake ya fi shura annahu yajuzu lahu wa duha ya halatta ya sadu da ita amma fa wa ya muru hadu gusi ya umarce ta da ta wanka wa laubin rarri ko da sai ya doke ta in zanna ifarata mu in ya kyautata zaton dukan zai amfani fa'in lam yaf'al idan ta ƙi ta ƙi yin wankan asar ta saba Allah wala yi ba alaihi talaquha amma ba a ce dole ne ya sake ta ba khilafan li ba'ali sabanin abin da wasu malaman suka tafi akai cewa kamar irin wannan mace wajibi ne kan mijin ma a sake ta mai hidayatul askiya iya yake cewa hidayatul askiya ita ta sauwafi shi ya yace a yau ina ma na faru ana ma hidayatul askiya ta ku mu ta sauwafi idan ma yi sai kayo ya yake mai zafin askiyari littafin nan da malaman mu suka daɗe suna raga su shi yau ba na fi na yawan kawo shi ko haka ba malaman da suka gabata ko ya yake kuma shi da ya kai mace dari ko ya kai mace dari biyu ma kuma ke kai dari biyu ko وترك من الأزواج مما ساعد في داعة وتلوك أزوما أفر الله Din matar da ba za ta taimaka ma ba a yakin ni aika kauce mata, ka kyale ta gwamma ka zauna gwauro da ka zauna da wanda ba za ta taimaka ma a aikin bin Allah ba, kaga shi ya goyi bayan cewa lallai a rabu da ita. Amma su dai malaman malikawa suka ce a'a an so dai a rabu da ita din amma ba dole ba shi yasa yana daga guraren da saki yake mandubi kenan an faɗa cewa saki kunce kuncen shari'a da suka bijire masa saki yakan zama wajibi saki yakan zama haramun saki yakan zama manduri saki yakan zama makaroni saki yakan zama ja'izi ko to anan yana daga cikin guraren da yake sakin yake manduri asani fadakarwa ta biyu ya ji ba'ala zauje tasirin ma'i da harafin zaujeki dole ne miji ya tabbatar da cewa ya samu ruwan da matarsa za ta yi wanka da an nahu min jimlatin nafakati ko za ta yi alwala domin wannan yana cikin nafakarta da take wajiba a kansa sawa'un kana hadasu asgara au akbar daidai karin da za ta kawar da amfani da ruwan nan kari ne karami ko babba dole ne dole ne miji ya ringa tabbatarwa matarsa tana samun ruwan alwala kamar yadda yake wajibi ya tabbatar tana samun ruwan wanka walau bai tunani a koda ku a ce mafarki ta to kama a awwal igarin laha ala jihatin garadi kai ko da wani ne ya sadu da ita ta fuskar kuskure ta ɗauka mijinta ne sai da ya sadu da ita yanzu dole mijinta ne ya samu mata ruwan wanka kama da ta sulu ma ta shirabu min kamar yadda wajibi ne ya tabbatar da ya samu mata ruwan da za ta sha walau bis saman ko da sai ya sa kuɗi ya sai ruwan hilgani a dukkan halayen da halin wankan ko alwalar da halin sha malar kun min albadawiyya ce matuƙar ba mata ne irin na ƙauye ba allati adatuhunna na ƙalul ma'i wanda sun saba kullum sai sun je sun ɗebo ruwa irin wannan sai zama alma'arufu urfan kalmar shuru shara ba a ce sai ya samu mata ba sai ta je ta ɗebo yadda aka saba a wajen wato shi mutar fal wani malami da aka murtaniya mutar fal yake faɗa a wani littafi nasa talhis wazawjatun bil ghusli la tubal min wadi zawjiha la hal halal فوته لها قبيل ما دهل وقت الصلاة جائز في ذا المحل وبعده الوضع لها من متك قال بذاك نجل عبد الصادق ita wannan wadda ba ta kula da wankan mijinta ya ce zai sadu da ita kenan wakacin sallah haramun amma ba wakacin sallah bane to sai ya zama ba laifi kenan sai sake da ya kawo wata hatin bayan wancan tambihin guda biyu shi ne game da wanda ya rasa ruwa ya rasa wajen da zai ce ba ba kuma kuma wanda aka kulle shi a ɗaki ɗakin da yake ba ƙasa duk an shafe da siminti ne ko wani abu daban daga abin da aka ce ba a yi teba ba da shi ko kuma ba aka ɗaure shi har hannayensa ba zai samu dama ba ya taɓa ƙasar ba ko ba su lafiya da ya rasa wanda zai bi ko masa ƙasar da zai ke ba ko dutsen da zai ke ba to nan a masaba an samu zantuttuka guda hudu ko ibn qasim yace sai ya salla haka ba alwala ba taimama amma kuma daga baya in ya samu ɗaya daga cikin su ya rama mala ashabu kuwa da imamin shafi suka ce ya salla kai ba sai ya sake ba wajen imamin shafi ma ya salla ba sai ya sake ba haka ba kuma ashabu abokin bugawarsa min da shab da shafi sun sha bugawarsa da yake sun zauna a gari ɗaya mutane sun zauna a misira wannan ya shi sa aka samu yawan bugawa tsakanin su kuma sai Allah ya kaddara ma suka mutu shekara ɗaya shi ya shafi shi ya riga mutuwa amma bayan salala shamu bai daɗe ba shi ma dai a wannan shekarar sai ya mutu imam maliku da ibnu nafi'in suka ce ba magana sallah ba magana sai an rama malam ya ce ba ya sallah haka ba ya bari in ya samu ruwa ko abin taimama ya taimama ya sallah yara ma daga baya shine aka ce wa mallam ya ji ma'an wala mutayammama fa arba'atul aqwali hukaina masaba yusalli wa yaqri aksa ma qala malikum wa ashabu yaqri wa asbabu yaqri wal ada'u li ashaba to wannan kenan sai sai da ba a yin sallah farrani farrani shi ne na ibul fa'ilin sallah ba a sallata farle biyu da taimama ɗaya da ta yi nunin fardin ne asali yau wato sai aka yi ba in rara da fatahar wato far aka ce farad farad ita ba ne aka yi wala sallah da ta yi nunin farad farrani farrani shi ne na ibul fa'ilin sallah fasal idan ya yi sallah biyu da taimama ɗaya to sallah farilla biyu da taimama ɗaya to ita ta biyun ta ɓaci sai a ce ta biyun ta ɓaci ware kuwa ya iya ɗauka